to sallu ala nabi بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم لا نؤسي صنع عليك انت كما سنت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اتنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره سبحان ربك رب العزه عما يصفون والحمد لله رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان ذكر الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وبعد يوم المسلمين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كما yadda muka saba za mu ci gaba da karatunmu mai albarka a cikin wani littafi mai albarka muktasar sa'il bukhari wanda aka fi saninsa da al-tajirid asare liya haris jami'i sahi a satin da ya gabata mun kwana a babu da yake magana akan al-ma'asi min amral jahiliyati sabawa Allah madaukakin sarki yana daga cikin lamura wanda aka san mutanen jahiliya da shi ba mutanen musulunci ba yau a cikin ikon Allah za mu tashi sabon babi babun wani ɗaifata ne minal mu'mini na tattalo fa aslihu bai na huma ba shi ba ne? ba hussein islamin mari kenan mun kwana akan babin as-salatu min al-iman sallah tana daga cikin imani ko to yau da giman Allah madaukakin sarki da darsa a za mu tashi babun husnul islamin mar'i babun da yake nuni akan wato kenan kyan addinin musuluncin mutum me yake sa musuluncin mutum ya zama mai kyau kuma musuluncinsa ya zama mai kyau wani natija ne za a samu a sakamakon wannan wadda ya kai mu zuwa ga hadisi na 39 a wannan littafi anabi sa'idin al-kudri haka ne ko? aka rawar da abu sa'idin al-kudri allah wadda kuka karke da shi shi annahu sami a rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kul idha aslama al-abdu fa hasuna islamuhu يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها idan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya musulunta sai musuluncin nasa ya zama yayi kyau a suna islamuhu to Allah madaukakin sarki zai kankare masa kullu sayyi'atin kowace mummunan aiki kana zalafaha wanda ya kasance ya aikata ta a baya wa kana ba da zalika alkisas sannan daga nan kuma ba an goge masa dukkan zunubai da ya aikata a baya sauran abin da zai aiwatar kuma zai zama wato kinan kisasi kisasi shine gwargwadon aikin da yayi gwargwadon abin da za a bashi na lada alhasanatu bi ashri amsalha duk da haka aikin alkhairi aiki mai kyau za a bashi lada goma na misalin wannan in yi aikinsa yana bukatar hukuncin ladansa guda ɗaya ne to sai a ba shi lada ɗaya sau goma a kan wannan haka za a duka ba shi ila sabi miyati da'afin har sai an ninka masa zuwa ninki ɗari bakwai wasai a tu ita kuma mummunan aiki idan mutum ya aikata ta bi misliha za a ba shi ladan misali ta in yi aikin da ya cancanci zunubi ɗaya sai a ba shi zunubinsa kwara ɗaya illa an ya tajawaza Allahu anha sai dai in Allah madaukakin sarki ya kau da kai kaman bai gani ba shikenan sai ya kyale shi yayin sai yi mursisi ya kyale shi kawai yasa kaman ba gani ba kuma ta wuce a hakan nan kaga daga cikin wato kenan ludufin Allah madaukakin sarki kenan idan mutum ya aikata aiki a bashi lada goma ninkin sa ko a bashi lada ashirin ko a bashi talatin ko ɗari ko ɗari biyar har ya zuwa wata kenan ɗari bakwai amma in zunubi ya yi daidai zunubin za a bashi in an gada ma kuma za a iya wato kenan yafewa ka gani cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi cewa yayi mun huzulul islamil mar'i tarku kuma la ya'nihi daga cikin kyan musuluncin mutum nan an ce in mutum ya musulunta aikinsa ya yi kyau to daga cikin abin da yake sa aikin mutum ya yi kyau shine kar ya shiga cikin lamarin da bai shalle shi ba abin da bai zama masa tilas sai ya shiga ba ba a bukatansa ba a gayyatansa ya je shiga ya uwa ya makarbiya ya bata wa kansa lokaci in yayi mai kyau dama ba a gayyace shi ba in ya muna na kuma a zarge shi to kaga wannan sai zama ya bata wa kansa lokaci da sauransu sannan kyan musuluncin mutum yanzu abin da wanda zai nuna mana idan misali mutum ya musulunta ya musulunta kuma kun ga ya bar wasu ayyukan da yake ya dawo musulunci ya kama kyawawan ayyuka an ce an kankare zunubansa kyawawan ayyukansa fa da ya kasance yana aikatawa da kafin jahiliya zai karbu za a biya shi ko ba za a biya shi ba mun gane wannan nan wuri ne na wato kenan canjin fahimta tsakanin malamai yadda wasu suke gari shi ne in mutum ya musulunta aikinsa na baya gaba daya an ja layi a kansa ko kyakkyawa kuma muna yanzu zai sake all over ya fara wasu ce a'a mummunan aikinsa da ya yi shi ne za a kankare kyakkyawan aikinsa da ya yi za a ci gaba da ba da ladan shi a ba shi ladan wanda ya yi a jahiliya a ba shi kuma ladan wanda yanzu yake aikatawa idan kyakkyawan aiki ne to sun kawo dalilai masu yawan gaske wasu daga cikin hadisai hadisin da nana aisha take tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da wani mutum da ya aikata mummuna kyawawan aiki a zamanin jahiliya ya mutu ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam za a ba shi ladan aiki na sai ce to ai bai taba cewa Allah ya gafarta min ba wato kenan bai taba furta kalmar musulunci ba kenan la'alla da ya furta kalmar musulunci kyakkyawan aikinsa na jahiliyan still zai amfane shi da hadisin da abin na wannan safana ne kowace ce kanwar adi bin hatim da'i da ta magana lokacin da aka ci garinsu da yaƙi aka kama ta ta ce ya rasulullahi karka tozarta ni ni yar manyan mutane ne kaji kaji kaji halin babana sai ta kirga halin hatim da'i lokacin kaninta ko wanta ne adi bin hatim shi kuma ya gudu saboda kare shiga cikin musulunci ta ce ma bari maka addu'a ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a ta faɗa masa halayen baban ta ce da babanki musulmi ne la tarahamna alaihi da mun ce Allah ya masa rahama ana ayyukan da yayi na baya wa Allah da za su amfane shi ga kuma inda Allah madaukakin sarki ya magana akan ahli kitabi ke cewa idan sun musulunta yutikum kiflaini min rahmatihi Allah zai baku yanki biyu na rahamansa ga hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa idan wannan ayan ayan alqur'ani ne ko take magana akan ahlul kitabi yan su musanta Allah zai ba su kiflain min rahmati kiflun na zamanin su na jahiliya kiflun kuma na musuluntan su ga hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musalta wato yace mu kaman mutane ne mutum ne kaman mutum ne ya dauki aiki ya surutu wasu masu aiki daga safiya zuwa azahar ya ba su kiradi kiradi kiradi wani tuna wannan hadisin sai aikin bai gamu ba sai ya ɗauki wa'insu ya ce su yi masa daga azahar zuwa la'asar su ma zai ba su kiradi kiradi sai ba su kiradi kiradi sai aikin bai gamu sai ya ɗauki wa'insu kuma daga la'asar zuwa magariba su kuma ce zai ba su kiradi biyu sai ya ce to mu ne wa'in nan sai aka watanta na farko da yahudu saboda duration rayuwar da suka yi daga zuwan annabi musa alaihi salatu wasallam zuwa annabi isa yana da tsawo su ne da suka fara daga safiya zuwa azhar allah ya ba su lada daya musulman su kenan sannan nan kuma daga la'asar zuwa azhar zuwa la'asar nasara su kuma kiradi daya can kuma musulmi su kuma sai ce ya ba su wato kenan ninki biyu saboda wannan yana nuna mana cewa abubuwan da suka yi na alkhairi a jahiliya Allah madaukakin sarki in sun musulunta da kyakkyawan aiki Allah zai ba su ladan wancan abin da ya faru ɗaya kenan na biyu to mummunan aiki fa idan mutum ya musulunta mummunan aikinsa sai ya zama bai daina shi ba wancan an kankare yanzu da ya fara musulunci ne za a rubuta masa ko kuma a'a wancan ma yana nan nan ma malamai sun daɗi juna sani wasu suka ce a'a ai da zarar mutum ya musulunta kawai an yanke in dai mummunan aiki ne saboda nabi sallallahu alaihi wasallam al-islamu yajibu ma qablahu wa tawbatu tajibu ma qablaha haka ne yawwa saboda haka kaga kinan ba zai samu wani abin nan ba sai wasu malaman suka ce a a in ya musulunta abinda musulunci yake yayewa shine kafircinsa da duk abinda zai hana shi shiga aljanna da ya mutu a wannan yanayi amma idan yana wani aikin sabo sai ya musulunta kuma sai kuma ya ci gaba da yin wannan aikin sabon to ukiza bil awwal wa thani kamar yadda wani hadisi ya nuna da zunubin sa na farko na zamanin jahiliya da wanda yake yanzu bayan ya musulunta duka za a rubuta masa za a rubuta masa saboda ai wasu sun fahimci cewa musulunci wato kenan sharaɗinsa idan mutum ya shigo kankaran sharaɗin musulunci ne ko kuma sharaɗin tuba ne in ya daina aikin to shi kenan magana ta mutu amma in ya zo ya ci gaba kuma to za a kama shi da na farko za a kama shi na biyu wallahu ta'ala a'ala sannan wani hadisi yanzu yana nuna mana cewa shi kansa musuluncin da muke yi tun da annabi sallallahu alaihi cewa yayi fa hasuna islamuhu musuluncinsa sai yayi kyau ko sai musuluncinsa yayi kyau to ga abin da Allah madaukakin sarki zai ba shi lada ya ce aiki ɗaya lada goma kuma zai iya fin goma zai iya kaiwa ɗari zai iya kaiwa ɗari biyar zai iya kaiwa har ɗari bakwai kenan gwargwadon kyan musulunci mutum gwargwadon ladan da Allah madaukakin sarki zai ba shi mun fahimci wannan yawwa da mutum duraka abi muka yi amma wannan ya tsaya ya yi dogon karatu ya yi dogon ruku'u ya yi dogon sujida ya yi dogon kunuti wannan kuma ya yi gajeren karatu gajeren kunuti gajeren ruku'u gajeren sujada amma kowa raka nawa yi biyu kuma kowa za ba shi ladar raka biyu amma fa ladar raka biyun wannan ya fi da ladar raka biyun wannan kawai misali mutum ne a zo ya zo da naira sa goma a bashi mangoro dan karimi wani ya zo da naira sa ɗari a bashi dan aure kato duk mangoro daɗe aka ba su amma fa da bambanci tsakanin fa aka gwargwadon kyan musulunci mutum har yanzu a gwargwadon ladan ma gwargwadon ladan da Allah madaukakin sarki zai bashi ga misali ya ce Allah madaukakin sarki ya ce ya nisa annabi la sunna ka hadi minan nisa in ta kai tunna ko da karshe sai yake cewa wa man yaqadut min kunna lillahi sai ce me hmm wani ba wata amal salihan nutiha ajraha marratain duk wadda ta ji tsoron Allah a cikin ku ta yi aiki mai kyau ninki biyu za mu bata amma kaga sauran mata fa ba musu wannan magana ba amma matan annabi Allah madaukakin sarki ya keɓance su kuma shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa aka tambaye shi ba shi da lafiya yace inni u aku kama yu aku rajulani minkum ina zafin zazzabi kamar yadda mutum biyu a cikin ku suke zafin zazzabi zafin zazzabi mutum biyu ake dora sai mai tambaya ce masa zalika da ana laka ajran kenan kana da lada biyu kenan sai ce masa zalika ajal zalika ka zalika hakan din kamar haka ne dan haka akwai bambanci kenan mun gane wannan dan haka lokacin rana Abdullah dan Umar Allah madaukakin sarki da dashi da ya karanta ayar da Allah yake cewa man ja'a bil hasanati falahu ashara amsalha da mun karanta yanzu wanda ya aikin alkhairi Allah zai ba shi goma ninkin wannan sai abdullahi dan umar Allah ya dada shi sai ya ce wannan na amawan musulmi ne zalika lil arabi na amawan musulmi ne gama garin musulmi ko man musulmi ko wani musulmi ya aiki kaza ba shi sai ce to kuma lil muhajirina in haka ne to muhajirai kuma su menene nasu ko sai Allah sai Sayyidina Umar Abdullahi dan Umar sai ya karanta masa ayar da take cewa Allah zai ba ku kiblain min rahmatihi sannan sai ce waiti bil ladunhu ajran aziman ya kara da wannan Allah zai ba ku ninkin akan yanda ake ba wa wannan sannan zai ba da lada ko mai girma to lada mai girma a gurin Allah ba a gurin mu ba kaga da bambanci sosai saboda haka kenan da wannan hadisi ya ce idan mutum ya musulunta fa hasuna islamuhu musuluncinsa sai ya yi kyau kenan ya bar abubuwan jahiliya zai sa ya samu ladansa na aikin alkhairi da ya a zamanin jahiliya sannan kuma zai samu na yanzu sannan na yanzu kuma girman ladan da za a bashi gwargwadon kyan wato kenan musuluncin nasa wallahu ta'ala alam mun gane wannan yawwa to shine wannan yake nufi wallahu ta'ala a'lam sai babun ahabbu dini ila Allah adwamuhu addinin da Allah madaukakin sarki ya fi so shine wanda aka fi dawama a kansa yau mutum ya dauki ibada aikin alkhairi dan daidai misalin da zai iya dawama yau zai yi gobe zai yi jibi zai yi gasa zai yi har illa masha Allah to Allah madaukakin sarki ya fi son wannan ana Aisha radiyallahu anha annan nabiya sallallahu alaihi wasallam dakala alaiha wa inda hamra'atun annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo dakin nana Aisha ko ya shigo gida sai ya zo gun nana Aisha sai ya same ta tare da wata mace dakala man hadhihi ace wannan kuwa wace ce ba kuwa muka yi kala sai ta ce fulanatun a ai wannan wance kenan tazkuru min salatiha sai ta fara bashi labarin nan ambata masa sallar ta wannan mata da kake ganin ta kokarin sallah a gunta kaji kaji kaji kaji irin sallar da take kullun ga nafilfilin da take da rana ga nafilfilin da take da daddare ba ka kaftawa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ma ma ma kalimatu zajirin ne kaman kace kaman kace in fa kaga kaman kan ka dan tsawatar ne shine ma'ana ma yace in fa kamar wato kenan abin bai dan masa sosai ba sai ce alaikum matudiquna na hore ku da daukan abin da za ku iya dawama a kansa fa wallahi na rantsa da Allah madaukakin sarki la yamal Allahu hatta tamallu Allah ba zai kosa wajen ba ku lada ba har sai kun kosa wajen yin ibada in kai yau gobe zai bayar jibi ma zai bayar gada ma zai bayar gada in kaga an tsaya kai ka tsaya ko saboda haka kowa ya dauki gwargwadon abin da zai iya yi ya dawama a kansa Allah madaukaki sarki ya ci gaba da basu wannan kuma a kwanaki ma mun karanta daga cikin advantage ɗinsa shine inda ka dawama a kansa ran da rashin lafiya ta kama ka still Allah zai baka lada ran da tafiya ta kama ka still Allah zai baka lada kamar yadda muka karanta hadisi a baya wa kana ahabbu dini ilaihi kuma addinin da Allah ya fi so zuwa gare shi ma dawama alaihi sahibuhu shine wanda mai shi ya dogara a kansa ko aiko ba haushi yace cin dare daya kumburin ciki ko ba gaba yawwa shekara uku baka ci nama bai ranar ɗaya ka same shi ka dinga ci sai da ciki ya ba za a sake kuma samu ba to gari tsara kai shekara baka sallar dare ba sai rana ɗaya ka tashi kai raka a hansun kuma ba kuma shi kenan ba za ke shekara ba kaga ce da ɗaya kumburin ciki yawwa amma kullum kana yi kullum kana yi sai ya zama jiki kuma ma har sai ya zama jikin sai ya saba da shi Allah datar da mu babun ziyadatul iman wa nuqsanihi babun da yake magana akan yiwuwar imani ya karu ko kuma yiwuwar imani ya ragu imani zai iya karuwa ko ba zai iya karuwa ba imani zai iya raguwa ko ba zai iya raguwa ba abin da yasa ya kawo wannan babi saboda an samu cece kuce a baya kafin Imam al-Bukhari musamman farkon bayyanan Mu'tazila da Qadariyya da Jabariyya sun ta munaza'a da su da ahlus sunnah wal jama'a kan cewa imani zai iya karuwa ko ba zai iya ba mu'tazila suka ce a imani ba zai karuwa ba zai ragu ba haka kuma kawari suke da shi idan ka riga kai kai ka zama mumini to shikenan muminin shi na ya riga ya tabbata baya karuwa baya raguwa baya karuwa a gun kawari sai dai ya fice gaba daya don haka shi yasa a gurin su kaba'ira kafirci ne shi yasa ko a yanzu wanda suke da itikari wanda suke iddi'ai su musulmai ne amma aqidar su irin ta kawarij ne ya ka samu akan aikin sabo sai su kashe ka ka fita musulunci a gurin su duk aikin da su suka dauke shi wannan sabo ne in kai ka fita musun ci kashe ka za su yi saboda imani ya riga ya fita amma Allah sunnatu wajen masu kace imani zai iya raguwa kuma zai iya karuwa yazi da bidiyati al'amal wa yanqusu bi nafsiha in ka kara aikin alkhairi imanin ka ya karu in ka rage imanin ka ya ragu mutazila masu kace ba haka bane to imam bukari ya yi babi akan wannan shi babin da yake magana akan zatul iman wal kusanihi ana anas an nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju minan nari man qala la ilaha illa allah wa fi qalbihi wazn sha'iratin min khairin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi tafiya a gaba gaba gaba gaba a tashin a ranar tashin alkiyama ko kuma a lahira har sai an zo ana fitar da duk wanda a cikin zuciyarsa akwai wato kenan kwayar alheri wanda girmanta ya kai girman kwayar acca wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illa allah duk wanda yace la ilaha illa allah za a kai tafiyar da sai an zo an fitar da shi a cikin wuta wa fi qalbihi wazn burratin in dai a cikin zuciyarsa akwai wato kenan min khairi akwai alkhairi wanda ya kai nauyin kwayar wato alkama wa ya kuroji minan nari man kala la ilaha illallah wa fi kalbi wazan zartin min khairin kai idan mutum akwai kwayan wato kenan dawa ko masara a cikin zuciyarsa na imani yana cewa la ilaha illallah wato kenan za a fitar da shi a cikin wuta in tafiya ta yi tafiya alkhairi da ake nufi a nan musulunci shine imani ya yarda da Allah mahallin shahid a nan shine cewa alkhairin da yake cikin zuciyarsa ko ya nuna imanin da yake cikin zuciyarsa inda ya kai kwayar gero ko kwayar dawa kaga da farko kan ai za a aika ayyuka ayyuka ne ko in an ana ayyuka fa masaqulat mawazinuhu bi amal alkhairi wa la kahumul muflihuna wa man kaffat mawazinuhu wa la kal ladina kasiru anfusahum me yasa aka ce kasiru anfusahum dan fi jahannama qalidun za a sassa cikin wuta za su je su dawoma a ciki to kaga duk wanda kaga ranar lahira an auna masa mizanin sa aikin sa na alkhairi da aikin sa na rashin alkhairi to mumini ne domin kafirai Allah madaukakin sarki ya yi fa la nuqimu lahum yawmal qiyamati waznan su ba za a samu su sikeli a auna aikin su ba domin ba su da aiki ko kwaya ɗaya na alkhairi ayyukan su na alkhairi kadimna ila ma amilu min amalin fajalna haba'an mansuran ayyukan su na alkhairi an sakamta musu tun anan gidan duniya don haka a can ba za su same shi ba da haka shari ne to tunda shari ne ko kwaya ne kasu ba ba za a auna ba tunda a bangaren alkhairin babu sai sharin da aka so ta za su tafi to amma musulmi aka auna to in an auna din za ka samu alkhairin yayi rinjaye ga tafi aljanna wanda ko shari ne aka ce tafi wuta to daga ba za a yi ceto annabawa za su yi ceto malamai za su yi ceto shahidai za su yi ceto waliyai za su yi ceto duk an gama kowa an manta da shi har can karshe wanda imaninsa bai fi kwayan zarra ba za a zo wato kenan wannan kamar yadda wani hadisin yake nuna za a zo a fitar da shi a ciki kaga kenan wannan imaninsa a baya yake wanda kuma ya tafi direct aljanna kaga imaninsa yana da yawa kamar yana nuna cewa kenan imani yana karuwa ko kuma yana ainihin raguwa wallahu ta'ala a'lam an umar bin al-khattabi radiyallahu anhu anna rajulan min al-yahudi qala lahu wani mutum a cikin yahudawa yace masa sayyidina umar Allah barka da shi ce ya amiral mu'minina ya kai sarkin mu'minai ayatun fi kitabikum takra'unaha a cikin littafin ku kaga shi bai yahudi ne ko kenan bai yadda da alqur'ani ba amma dai saboda daraja da Allah ya bashi ya ce ya amiral mu'minina ya kai sarkin mu'minai a cikin littafin ku shine cikin alqur'ani kenan akwai wata kaya taqra'unaha kullun kuna karanta ta law alaina ma'ashar yahudi nazalat inda wannan aya ta kuskura ta sauko mana mu yahudawa da a ce akan mu ta sauka lattakazna zalika al-yawm idan wallahi ranar da wannan ayar ta sauka za mu rike ta ta zama ranar biki biki za mu rika yi duk shekara kuma in ta dawo sai mai bikin saukar wannan aya duk shekara in ta dawo sai mai bikin saukar wannan aya duk shekara in ta dawo sai mai bikin saboda murna da farin ciki na wannan ayar da ta sauka mu yahudawa in mu ne haka za mu yi amma kuna ga ba abin da ya shalle ku ranar sai ta zo ta wuce ba ku yi kowane irin biki ba qala sai sayyidina umar yake masa ayu ayatin hiya wannan ko wace aya ce haka cikin alqur'ani qala sai yace inda Allah yace al-yawma akramatu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ayan da Allah yake wannan magana yau na kammala muku addinin ku na cikamta muku ni'imata akan ku na zaba muku musulunci ya zama shine addinin ku saboda haka wannan ayar da aka mu yahudawa ta sauka wato kenan tsabar murna za mu biki ne na musamman wadda man ta dawo mai biki wata wadda man ta dawo mai biki wata wadda man ta dawo mai biki ta kala umar sai sai na umar ya ce a ayin dai wannan aya ne kada alwana zalikal yau mun san wannan ranar da ta saukan mun sani wal makan wurin da ta saukan ma mu mun san shi allazi nazalat inda ta sauka fihi a cikin sa ala nabi lokacin da saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ayan musa ne wa qa'imun bi arafa lokacin yana tsaye a filin arafa yawmul jumu'ati kuma ranar juma'a ranar juma'a ta sauka kuma a arafa kuma mun san gurbin da ta saukan ma kuma sura kake dan kaga inda akwai yin biki da za mu yi tunda ba mu manta ranar ba ranar arafa ne dai ranar da ake hawan arafa tara ga watan zulhijja ko kowa da sai musulmi ya ita ita amma muna na ma'azumi muke yi kaga wannan yana nuna sabanin musulunci da yahudanci a fahimtar su kusan kamar su suna da yancin su rika kirkira wasu abubuwa na addinin su musamman bukukuwa duran da abin da ya musu daɗi kawai saboda farin cikin wannan sai su taro biki kawai a ita biki a ita biki a farin ciki muke yau din kazan kazan mu ne yau kazan kazan mu ne sai a tare a ta biki a ta farin ciki amma sun sahabbai ba su yi wannan ba tare da kuma sun sani ba wa sani ba sun san ranar ta sauka sun san inda ta sauka sun san lokacin da ta sauka kuma sun san implication na ayar Allah ba da kuke saki ya saukar musu ya kammala musu addinin su addini daga yanzu ya kammala ba za a sake saukar da wani abu ba sannan Allah ni'iman da zai musu ya musu ita ta ce ka cap cap sannan addininsu ya ba su assurance cewa shi ne addinin da Allah maɗaukakin sarki wato kenan ya zaba don haka kamar abin da na umar yake so ya karanta da shi shi ne cewa mu addininmu ya fi galaba a wajen biyayya abin da aka ce mu sanyi abin da ba samu ba za mu kirkiro mu yi ba ba za mu kirkiro mu yi ba muna sauwaka wa kanmu wasu bukkokura wanda haka kawai ba abin nan ba muna da saukin takalif wato kenan a rayuwa wannan shine abin da addinin musu ya karantar da mu Allah ta'ala ala babu zakati min al-islami babin da yake magana akan cewa zakka ita ma tana daga cikin musulunci fitar da zakka zakka wannan da muke magana an talhata bin ubaidillah radiyallahu anhu yaqul jaa rajulun min ahli najd ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa'irar ra'asi wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kansa a birgije gashin kansa kun san larabawa gashin su yakan sako har nan to in ba a gyara shi ba kuma zai ga haka kukula kukula ce kurkuda ce kurkuda haka to haka ya zo da shi bai gyara shi bai wanke shi bai tsaftata shi bai komai da komai ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutumi yana daga cikin mutanen najat najat can gabar da maka kenan ko nasma'u da wi sauti muna jin ɗan ƙarar muryarsa yana magana da annabi sallallahu alaihi wasallama muna ɗan jin kukus kukus maganarsa amma ba mu ganewa la nafqahu ba mu fahimtar ma ya kula abin da yake faɗa a annabi sallallahu alaihi wasallam hatta da na har sai da ya iso kusa fa iza huwa yasala ila islam da muka shiru da iso kusa sai muka gane cewa ashe yana tambayan annabi sallallahu alaihi wasallama ne dangane da musulunci yana tambayan annabi sallallahu alaihi wasallama yaya musulunci yake wakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai buɗe baki sai ce masa kamsu salawati fil yawmi wal layla musulunci ana son sallah guda biyar kullum wasu da daddare wasu da rana azhar da la'asar da rana mangariba da isha da safiya da daddare ko ko safiya da yanayi yakinta sallan asuba ita ma dare ne ai ba da safiya ce ba mu rana ba fa to fil yawmi wal layla fa qala sai mutumin yace annabi sallallahu alaihi wasallam hal alayya ghayruha bayan waɗannan sallah biyar da ka faɗa akwai wata sallah kuma wadda take wajibi a kai- a kaina wajibi a kaina qala la annabi sallallahu alaihi wasallam babu komai illa an tatawwa'a sai dai in za ka yi tadawi in za ka yi nafila kenan ko kana neman ƙarin ƙarin lada qala eh, qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wasiyamu ramadana sannan bayan wannan kuma akwai azumin watan ramadana watan ramadana eh qala sai ta hala alayya gairuhu bayan wa azumin watan ramadana akwai wani azumi da ya zama wajibi a kaina qala la ani sasa ce mm babu komai illa an tatawwa sai dai in za ka yi ta dawa'i in za ka yi azumi na nafila da neman lada a gurin Allah madawacin sarki qala sai yake cewa wa zakara lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam az-zakata ana na ana na har annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya amsa masa ya- ya- ya ambata masa zakka sai yace akwai kuma zakka ita kuma ga yanda ake yin ta ga yanda yake yin ta qala sai yake to naji wannan hal alayya ghayruha bayan sadakar zakka akwai wata sadaka da ta zama wajibi a gare ni sai nayi qala la annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa a a illa an tatawwa sai dai in za ka yi sadaka ta tadawayi amma ta farilla kan babu kawai sai yake cewa ba adbarar rajulu mutumin da aka gaya masa wannan an gamsar da shi shi kenan sai ban kwana sai juya hanyar kama hanyar sai tafiyarsa kowa ya kula yana cewa wallahi la azidu ala hadha wala anqusu na rantsa da Allah iyaka ta kenan tun da ba sauran da ya zama wajibi ba zan kara ba ba zan rage ba wannan kan da aka faɗa zan yi su cap amma ba zan kara wani abu ba ba ruwana mutane suna jin su faɗi wannan abu su kuma suna wana suna sallar dare eh har ana ja musu da zami ana cewa menene eh eh alima an sai kona minkum marda ko aka ce musu fagara umata ya sara min alquran eh ana sassauta musu ana sassauta musu azumi suna yi ana taro su wani cewa wallahi ba zan ƙara yin az- eh, cin abinci da rana ba wani cewa zan kwana ina sal ana su ga wani ya ce an faɗa masa ya kawo ya ce wallahi ba zan ƙara ba illa ya kare ba zan rage ba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aflaha in sadaqa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutumi hakika ya rabota inda yayi gaskiya inda tsakaninsa da Allah ya faɗi wannan abun kuma tsakaninsa da Allah ya kiyaye wa'annan abubuwan shikenan wallahi ya rabota ya rabota kaga kenan da imam lukari ce zakatu min al-islami kaga nan ya ambata yace me yazo tambaya akan- akan musulunci ne me musulunci aka faɗa masa sallah aka faɗa masa azumi aka faɗa masa kuma wato kenan zakka saboda haka kenan zakka tana cikin addinin musulunci walala yana daga cikin dalilin da yasa sayyidina Usman Umar ayin Abubakar Allah madaukakin sun kara masa yadda ya ja ya jajice duk wanda bai zai zakka ba ya fita musulunci da haka zai zai yaƙe shi a wancan lokacin babu ittiba'il janaizi min al-iman babu da yake magana akan bin janaiza shi ma yana daga cikin imani me bin janaiza in za a kai ta makabarta ko a raka ta a mutunci lokacin da mutum ya zo duniya jama'a ne suka karbe shi ana ta farin ciki ana ta murna in zai tafi kuma jama'a ya kamata su raka shi har yanzu a ji a masa bankwana a mutunce a matsayinsa na ɗaya daga cikin 'yan al'umma wadda kuma mai yiwa akwai ra- rawar da ya taka a matsayinsa na abin akalla allah akalla ya kara population na musulmi ko yau ya zo ya tafi ko za a yi riga shi a cikin musulmi tun da dan musulmi ne allah akalla kenan عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازه او جنازه مسلم ايمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فانه يرجع من الاجر بكيراتين النبي صلى الله عليه وسلم يقول duk wanda ya zo ya bi jana'izar mutum musulmi da sharaɗe guda biyu sharaɗin ya yi imani da Allah shi musulmi ne kenan sharaɗi na biyu kuma ya yi don Allah ya bashi lada domin yin hakan da kai aikin lada ne ko yau kana kaman ka rufa masa asiri na ma kai ma ka rufa naka tunda za a baka lada na yin wannan to kana kodan lada kana mai imani da abin da Allah madaukakin sarki ya riga ya hukunta ko kana ma'ahu yana tare da gawar hatta yi sallah alaiha har aka zo aka mata sallah aka yi sallar da kai wa yufragu min dafniha aka je aka binne aka gama binnewa kaf aka binne aka tashi aka bar gudu yana tare wannan yarju min al-ajri bi kiratin zai dawo gida ladansa Allah madaukakin sarki zai bashi kiradi guda biyu za a bashi kiradi guda biyu na lada a mulmula a bashi wannan a saki mulmula ɗaya ma a bashi kullum kiradin kowane kiradi da kuma ya kai misalin dutsen Uhud dutsen Uhud dutsen da aka yakin Uhud a kansa ko ko kuma dutsen da yake gefen Uhud dutsen da aka yakin Uhud a kansa ya dutse ne mai dan tudu ko gefensa kuma akwai kuma dutsen da ba za ka ga iyakansa ba wa man salla alaiha wanda kuma ya yi salla a jana'iza sun maraja a sannan sai ya dawo gida bai bi ta zuwa makabarta ba kabla an tudfana kafin abin ne din sai ya dawo gida ko bai na huyar da obi kiratin shi kuma zai dawo gida da yana da ladan kiraɗi guda ɗaya shi ma nasa ya kai hudu kenan wanda ya je shi ya bi ta zai samu kiraɗi guda biyu wanda ya tsaya ba raka ba amma dai a mata sallah zai samu kiraɗi guda ɗaya mafhumul mafaka shi ne wanda ko bai samu sallah da ya bi zai samu kiraɗi guda ɗaya shi ne abin da za mu fahimta akan wannan mafhumul mafaka duk da lafazin na annabi sallallahu bai zo da shi ba tunda ya riga raba kiraɗi guda biyu ne kuma ya hukunta na sallah in kai sallah ka je za a baka kiraɗi guda biyu to wanda ya sallah kaɗai za a ba shi kiraɗi guda ɗauki kenan ɗaya kiraɗin na rakawa ne sadaka kenan wanda bai samu sallah ba in ya bita zai samu wata kenan kiradi guda da haka still kaga kenan ko da ka yi so an gama sallah yana da kyau wata kenan ka shiga araka saboda wato samun wannan abin nan din to yin hakan aka ce shi ma yana daga cikin imani saboda me wanda wanda bai da imani ai lamu imu lahum yawmal qiyamati waznan ko da haka ba za a ba su lada ba kadina ila ma amri min amal fajalna haba mansura amma kaga ana bawa mutum lada to da sharadin imani domin Allah madaukakin sarki baya karban ibada sai ta musulmi mai imani ko inna ma taqabbala Allahu minal muttaqina so ne wanda aka karbi aikin sa har aka bashi lada akwai alaman cin yana da imani babu kawfil mu'min min an yahbata amaluhu wa huwa la yash'ur babu da yake magana abu wata aqida da yake mata ce ta zama cikin zuciyar mu'mini shi ne ya sa a zuciyarsa tsoron kar a ƙi karɓar aikinsa kar a ƙi karɓar aikinsa ko kuma an karɓi aikin a rusa aikin kenan wannan ya nuna cewa mutum zai iya yin aikin lada a karɓi ladan a karɓi aikin nasa a ba shi lada sannan kuma yi wani aiki daban ya rusa wannan ladan nasa to musulmi kullum yana da wannan jin a cikin zuciyarsa babu garanti shi yasa ake kokari wato kenan aimanin linzami kullum a baki ana abdullahi ibn mas'udin anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zage musulmi ka riga dura a shar'adan musulmi wanda fasikanci ne fasikanci ne domin dan musulmi Allah madaukakin sarki ya bashi wata daraja ta musamman wala karkar na bani adama wa hamala bil barri wal bahr duk dan adam ko ba musulmi bane Allah ya bashi wani nau'i na karimci to a cikin ƴaƴan adam din kuma musulmi kuma Allah madaukakin sarki ya dada mutunta shi fiye da sauran ƴaƴan adam din wa'anda ba musulmi ba to abinda Allah ya mutunta shi kai kuma ka zo kana walakanta shi kaga kenan akwai ta dan tanakudi ai kan tanakudi malana illa sukuta laha wa anna uzubi maulana minan nari saboda haka zagin musulmi fasikanci ne fasikanci ne mun ga kuma abinda Allah madaukakin tarke ce a fasikai ko in ka janta ulaka humul fasikun ulaka humul fasikun ba mutanen kirki aka jiro ba a baya ba to da ka janta fasikai ne in ka bi ayan a baya zaka samu ba mutanen kirki aka abu ko kuma ba aikin alheri aka aka ambata kafin aka zo aka dire akan wannan ba to zagin musulmi fasikanci ne ta haka shi yasa daga cikin sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam laisa bi sababan wala ta'anan wala la'anan baya yawan zagi baya yawan sukan lamari baya kuma yawan tsinuwa baya yawan tsinuwa ya ce ya tsinewa ne ya tsinewa ne ya tsinewa ne a'a har ta kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana hana a zagi dabba ma dabba in ya ga dama ma yakan yi hukunci in ka zagi dabba in akan ta kake ce to sauka ka tafi a kafa punishment ɗinka saboda ai Allah madaukakin sarki ya baka ita a mutunce don haka sai ka mutunta don haka daga cikin aikin alkhairi kullum abinda Allah madaukakin sarki ya baka ka mutunta shi ka mutunta shi ballantana kuma dan adam wa qitaluhu kufrun ya kar musulmi kuma kafirci ne ka nemi fada da shi ai fada ai ma'ana yu'addi ila al-kufri zai iya kai mutum zuwa ga wato kenan kafirci kenan idan zai iya kai mutum zuwa ga kafirci yana da kyau mutum musulmi ya nisanci wannan ya ji tsoron kar ya je ya abin da zai kai shiga abin da za a rusa aiki domin kafirci yana rusa aiki mun gane wannan shi ne wannan babi ne na jin tsoron mumini kar aikinsa ya ɓaci kawful mu'min min an ya haɓaɗa au yi haɓaɗa amaluhu kar a rusa aikinsa to kaga zai ji tsoron ya aikata aikin da zai sa a rushe masa aikinsa da haka zagin musulmi kuma yakin musulmi kuma yana daga cikin wannan mun gane wannan an ubada ta bin samitin radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja yukbiru bi lailatul qadr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fito daga gidansa zai tara musulmi ya ce musu to alabishirunku goro na gano lailatul qadari ko kuma an yi min wahayi an gaya min lailatul qadari dare kaza ne kaga in ya faɗe shi kat shikenan kowane musulmi yanzu sai ai concentrating a wannan daren kowa ya san ya samu lailatul qadari ya fito kai tsaye zai sanar da musulmi fatala harajulani min almuslimina sai ya zo ya samu wasu musulmi guda biyu wato kenan suna fada ɗaya yana zagin ɗaya ɗaya yana ashira ɗaya an kaure an raba su da kyar wannan yana zagi wannan yana zagi rai ya ɓaci kenan ko fazala sai ya ce musu inni karatu la yukbirakum bi laysa al wallahi na fito dan na gaya muku ran da za a yi laysa al ne wa innahu talaha fulan wa fulan amma na zan samu wani da wani suna tabada suna tabada suna tabada a jikin su kafin a raba su ai komai farufi a sai aka dauke laylatul qadr na yau lailatul qadar ta kama kowa ya zo ya samu rabasa kafin a raba wannan saboda faɗan da suke shi kenan rufiat an ɗauke ta yau ba lailatul qadar ba ne an fasa yau din ta yau tana nan kan amma kuma yau an ɗage ta don haka a sa an ya kuna kayan lahu Allah sa haka da shi ne alheri a gare ku musulmi ya wani alkhairi ya zo shi ya ga rasa zai ce to Allah sa haka haka shi yafi alkhairi Allah sa haka shi yafi alkhairi iltamisuha fi sab'in wa tis'in wa khamsin ko da zaka ku fafutuka kuma aje a neme ta ko a daren bakwai ko na tara ko na biyar ai ma'ana 27 ko 25 ko 29 ku je ku neme ta wannan daren kuma yanzu ta zama kardado kenan ko ta zama kardado kenan yanzu fadan da wani musulmin suka zo suka yi su su kada ya shafa bai shafe su su su kada ba da aka ce ta gofi na ta latu sai bana da zalamu minkum rasatan duk musifa in ta zo ta kar ku yi tsammanin ku kada za ta samu me yasa musulunci ya sa institution na amr bil ma'ruf da na hanil munkar ni ba na yi ko ba aka ba amma in wani yana yi tabbas zai iya kawo matsala in wani yana yi zai ya kawo matsala mun gane wannan sai in bashi yayi Allah ba zan bashi yayi ba shi yasa a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tsakanin masu amri bil ma'ruf da wanda ba su amri bil ma'ruf kawo mutane na cikin kwalakwale kwalakwale mai rufi biyu kuma kwalakwale duk a cikin ruwa take ga wasu a sama ga wasu a kasa kun san na kasa a cikin ruwa suke illa ya kangon kwalakwalen ya tare su wasu kuma na saman su beji biyu ne haka su na kasan su suke lungu in suna son bukatar ruwa sai su ce na sama din tunda suke bakin ruwa ku ɗebo mana ruwa mu sha sai su ce ba za mu ɗebo ko kun kun taka ruwa mana kwaka aka aka sai su ce to a to shikenan mu fuda ta nan mai ruwa zai bulbulo law kharagna min nasibina ma azaina man fawqana Allah za mu fuda nan ruwa zo mu diba mu sha abin mu ba za mu abin nan ba kuna zaman saka kyalisu akwai matsala wa in tarakum halaku jami'an in sun bar su sai su halaka gaba ɗaya na ƙasa za su nutse na sama ma ba za su saura ba kowa zai abin shi yasa wato kenan amr bin ma'ruf yake da muhimmanci wato kenan a cikin al'ummar musulmi in ba haka ba sai ya zama wato kenan du an samu matsala da na saman da na ƙasan kowa sai ya lalace to kaga wayannan da suka yi zagi kaga ya kai su zuwa ga rashin aikin alkhairi suka yi fada to inda aka an zo da sare-sare fa kaga akwai matsala kenan ko to saboda haka kamar wannan hadisi yana nuna mana cewa wato kenan mu ji tsoron abin nan a wani hadisi a cikin riyadu salihi da imamul bukhari imamul nawawi ya kawo hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa misalin karamin zunubi a gurin mumini a gurin mumini kamar misalin yadda mumini yake kallon yadda munafiki yake kallon dan kankanin zunubi kamar kuda ne shi kuma mumini na kallon kankanin zunubi kamar dutsi ne babba a sama an dan ɗofano shi very conscious cewa anytime zai iya rugurguzowa in yazo ya murkushe shi to da ba zai yarda ne dan kankanin zunubi ba saboda tsoron kar ya halaka shi amma munafiki fa sai ta hawa na bai fi kuda bai ran da guda aka rashin zan yi zo gobin ya shige nan ko sauro gobin ya shige nan ya ta tafiya ya ta tafiya in aka mistake wani guri sai ya taba kwakwalwarsa sai sanadiyar halakansa wato kenan gaba ɗaya saboda ka ba a rena wato kenan karamin zulumi na ga wani ya fasu wani magana wai damu bauna a shekara ɗaya tana kashe mutum bakwai a duniya zaki yana kashe ko ɗari biyar ne ko mutane a duniya kada yana kashe ko dubu ɗaya ne da nawa a duniya kada menene kuma don irga sai ya ce yau spider mai sunansa tauto shi ma na kashe ko dubu nawa ne ya ce amma sauro yana kashe miliyan biyu da dugo bakwai a duniya akwai ce shekara sauro ɗan ƙanƙanin sauro kaga shekara wanda a ce abin nan amma ɓarnar da yake a mutane a duniya duk shekara yana kashe wajen over 2.7 miliyan na mutane zafina nawa suke kashewa to kaga karamin abu zai iya kawo matsalar da wannan babban da kare na ba zai kawo ba shi yasa idan mutum musulmi zai sabon Allah to abin da zai duba din ba girma ba karancin sabon ba ya duba ubangijin da za a sabawa ya duba ubangijin da za a sabawa to wannan sai yasa ya zama ya kame in ba haka wasu wannan din sai ya zama dalilinsa sai a yinke zuciyarsa a shafe ta sai zama ba zai iya tuba ba shi kenan sai a koma kuma hila ana Allah ta zule yana ladina kafar min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa bin maryam zalika bima asau wa kanu yatadu me yasa kanu la ta nahana mun karin fa'aluhu saboda suna gaba su suke laifin ba da haka wanda yake ba ruwan su da shi to zamu dakata nan insha Allah a an ce mana lokaci yayi